بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana safiya ce ta alhamis ashirin ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shine darasinmu na biyar a cikin tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa iyaye mata a wannan masallaci namu mu'assasa Ali bin Abi Talib wanda yake a nan anguwar madaci a gwargwaje Zaria a Najeriya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu idan ba manta ba muna cikin karatun tafsirin suratul Saff sura da Allah madaukakin sarki ke karanta sura idan ba manta ba yana magana dangane da halin da musulmai suka samu kansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karan farko kafin a wajabta yin jihadi suka yi kokarin su nemi ina ma da a wajabta musu su jihadi domin su samu ɗaukaka suka yi ta faɗin waɗannan maganganu da bakunansu daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya zo ya wajabta yin jihadin sai kuma gashi suna kuma ja da baya Allah ya ce lima taquluna ma la taf'alun dan me za ku rika faɗa abin da ba ku iya aikatawa ba kabura maktan inda Allah laifi ya girmama a wajen Allah mutum ya faɗa abin da ba zai iya aikata ba to daga nan ne muka yi wa juna nasiha mu din ma duk abin da zamu faɗi a baki to mu kokari mu ga abu ne da zamu aikata shi mu ga abu ne da zamu iya cikawa kada mu rika yin alkawari da ba za a cika ba Allah ya sa mu dace bayan nan muka ji bayani dangane da annabi Musa da shi da jama'an shi irin yadda jama'an shi suka musguna mishi suka cutar da shi ma'ana sai Allah ya mana wa'azi mu kada mu yi wa annabin mu haka kada mu yi wa waɗanda suke a matsayin annabawa a yanzu haka wajen ainihin wato bijircewa maganganu da ake yi mana na wa'azi da kuma raina wanda yake yi mana ainihin wato faɗakarwa akan addini sannan muka ji yaya shi kuma annabi isa da shi da mutanen shi yaya suka mai da addinin shi menene abin da ya yi da su kafin ya bar su sannan su kuma suka dawo suka caccanza addinin game yadda karatu dai ya gabata a cikin an yi wato darussan daga nan Allah madaukakin sarki ya dawo da hankalinmu game da cewa lallai duk wanda yake ƙarya wajen ainihin wato addini to ba wanda ya kai shi zalunci mutum ya ƙarya kuma ya dangana ƙaryan ga Allah ba dan komai ba saboda ana son a disa shi hasken addinin Allah Allah kuma ya alkawari sai hasken addinin shi ta kai ko da waɗanda ainihin wato suke mushrikai ba su so ba ko da waɗanda suka kafirce wa Allah ba su so haka din ba addinin Allah shine zai ci nasara addinin Allah madaukakin sarki shine Allah zai ɗaukaka akan kowane addini domin Allah ya alkawarin a cikin alkur'ani wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko addini annabinsa da gaskiya da shari'a da addini na gaskiya domin me da yi zuhirahu ala addini kulli saboda addinin musulunci ya zama shine sama da kowane addini ma'ana ba addinin da zai kai labari in ba musulunci ba kenan mu gode wa Allah da ya sanya muka zama cikin masu imani muka zama cikin bayan sabulai dan ba yin kanmu bane ba wanda yayi wani wani wa Allah wani abu Allah ya maishe shi musulmi wani na nan ya fi mu kyau ya fi mu sura amma yana nan yana ihu yana kiran gumaka yana ne yana ihu yana sujuda ga rana ko wata ina fata an fahimta kun ga mu sai Allah ya dawo da hankulan mu masallatai muna yi wa Allah sallah muna yin ibada ta azumi kun ga godiya tabbata ga Allah ko to bayan nan shine muka shiga ayan da ainihin za mu tashi akan shi a yau insha Allah wanda Allah madaukakin sarki ya fara yo mana tsokaci dangane da to bayan mun sallama ma Allah mun yi imani da Allah shin ba ma so Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu zuwa ga abin da zai tsiratar da mu rayuwar mu da lahirar mu ba Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim na'am ma la tarun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
Allah madaukakin sarki ya kira mu da suna na imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idan muka ji Allah madaukakin sarki ya kiraye mu da wannan suna ta imani kamar yadda sahabi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ku sake karkada kunninku da kyau ku saurari doka ne Allah zai kawo muku ma'ana Allah zai gaya muku wani abu ne da za ku samu alheri duniya da lahira ko kuma Allah zai kwaɓe ku ne ku bar wani abu da zai iya cutar da rayuwarku duniya da lahira a nan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim bana nuna muku wani kasuwanci ba bana shiryar da ku zuwa ga wani ainihin tijara ba wanda wannan tijaran zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi azaban da Allah ya tattalawa waɗanda suka saba mishi waɗanda suka ƙi biyayya gare shi waɗanda suka ƙi yin addinin shi wannan shine azaban da Allah ya tattala musu azaban da idan mutum ya shiga la ya mutu fiha wa la ya haya ba zai mutu ba kuma ba zai rai ba kaga hankali ya tashi kenan bala'i kenan ma'ana cuta in ya cuta ma sai ku ga mutum yana fata ina ma da ya mutu to azaba in ya azaba masu waɗanda suka shiga irin wannan azaba suna cewa ya Allah ina ma da ka ɗauki ranmu mu mutu mu huta da wannan azaba amma Allah ya ce a cikin wannan azaba ba mutuwa ba rayuwa saboda azaban ba zai ainihin wato ba su rayu ba sannan kuma ba za ku mutu ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin ba ma nuna muku wani kasuwanci wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗayi ba sai Allah ya ce tu'minuna billah kun ga kowa yana son Allah ya tsira shi daga ya tsiratar da shi daga azaba ko ba mutum mai hankali wanda zai so Allah ya sa shi a cikin azaba duk wani bawa mumini duk wani bawa mai tsoron Allah to kokarin shi shine Allah ya tsiratar da shi daga azaba mai rarrabi ina fata an fahimta sai Allah ya ce to abinda za ku yi ku tsiratar da kanku daga wannan azaba abinda za ku yi ku ƙetare azaban nan da Allah ya tattalawa waɗanda suka saba mishi suka kafirce mishi bai raɗaɗi na farko dai ku yi imani da Allah ina fata an fahimta menene imani da Allah shine ya zan shi kaɗai za mu bautawa shi kaɗai muke nufi da ainihin wato buƙatu na ibadar duk sanda za mu yi sallah ya zama Allah muke ma ba ma yin wannan sallah saboda wani ya gani saboda wani ya yaba duk sanda za mu nemi wani agaji ya zama wajen Allah muke nema ba zuwa wajen boka ba zuwa wajen dan bori ba zuwa wajen dan tsubu duk wanda ya gwama wannan da aikin shi na addinin musulunci to wannan ya shirka da Allah zai shiga cikin azaban Allah Allah ya tsare a shine a wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi yake cewa duk wanda ya je ya samu wani boka ya yi mishi duba ko ya yi mishi sihiri ko ya yi mishi dabaru ko ya je ya samu wani dan bori ko yan bori manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah madaukakin sarki zai zara imani a zuciyar shi sai ya zama ya kafirce wa Allah kenan gaba daya a ƙarƙashin wannan ko da mutum ya zo yana sallah wannan sallah Allah ba zai karba ba ko da mutum ya zo yana la ilaha illallah la ilaha illallah shi na banza yake yi saboda ne saboda an cire rigar imani a zuciyar shi ya za a yi ya dawo cikin musulunci sai ya je ya tuba ma Allah ya nuna wa Allah ya yi wannan laifi amma yanzu ya tuba kuma ba zai sake ba jama'a mun fahimta ko wannan shi zai tabbatar da imanin annabi ya ce da mutum zai je ma amma bai yarda da abin da bokan ya ce ba sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓa sallar shi ba kun ga waɗannan su ne abin da ke warware imanin bawa kenan ko to duk wanda yake son ya tafi ya samu Allah kalin alin da imani ba matsala da imanin shi to ya imani da Allah kuma ya bar duk wani abu da zai saka shi ya zama ya kafirce wa Allah sannan bayan imani da Allah mun ji abu na farko kenan ko abu na biyu Allah ya ce wa rasuli sannan imani da manzansa kenan wannan shine abin da zai kai mutum zuwa ga imani da Allah mutum ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi kuma manzan Allah ya ake yin imani da shi shine ta'atuhu fi ma akhbara wa tasdiquhu ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa tinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shar'a ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi mishi da'a ga duk abin da annabi ya umarni idan annabi ya ce mu yi kaza to mu aikata wannan abu idan annabi ya ce kada mu yi kaza mu bar wannan abu sannan duk abin da annabi ya ba mu labari mu imani da shi kuma kada mu bauta wa Allah sai yadda annabi ya ce kun ji sharuɗan imani da manzon Allah kenan duk wanda bai cika waɗannan abubuwa ba to gaba ɗaya bai imani ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sun yi imani ɗari bisa ɗari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko labari annabi ya bada sahabbai sai su ce sun yi imani a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah annabi na kwance yace mala'iku sai suka zo suka same shi aka tayar da shi aka fito da shi kofar gida aka nuna mishi wani dabba mai suna kaswa ko buraka an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka ce ya hau kan wannan dabban wannan dabban iya gani shi iya inda yake ajiye kafa sannan tafiya yake yana da fuffuke yana tashi kai ka taba hawan ka taba gani ka taba jin labarin irin wannan dabba ma kuwa to manzon Allah shi ya hau shi annabi aka dauke shi daga nan aka tafi baitul maqdis da shi ma'ana binnin qudus tun daga ka'aba har binnin qudus daga nan manzon Allah aka yi sama da shi aka yi isra'i daga makka zuwa ainihin baitul maqdis daga nan kuma aka yi mi'raji da shi zuwa ainihin wato sama ta bakwai annabi ya je aka farlanta mishi salloli ya dawo gari ya waye annabi ya bada labari mushrikan makka sai suka ce wai wai wai wai muhammadu yau ya sha rota da yana faɗin maganganun kaman a yadda amma wannan ƙaryan ya ce a daren nan har an yi tafiya da shi an je waje kaza kuma har an je sama kai ba su yadda ba sai suka ce bari su je su fara samun sahabban shi suna ba su labari ko su ma sun yarda da wannan labari haka je aka samu abubakar ne siddiq allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yarda abubakar ka ji abin da abokinka yau kuma ya faɗi muhammad ya ce an yi isra'i da shi kuma an yi mi'raji da shi wai har an je baitul maqdisi daga nan kuma an tafi ainihin wato sama ta bakwai da shi shin ka yarda abubakar ya ce in dai ya faɗa na yarda na yi imani da shi to irin wannan shine imani da ake son mu yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah baya fadin son zuciya Allah yake la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi baya fadin son zuciya duk abinda manzon Allah ya fadi wahayi ne Allah ya mishi kenan ashe duk abin da ya bada labari a imani da shi ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka imani da shi shine sharadi na biyu da mutum ba zai shiga cikin azaban nan mai raɗaɗi ba Allah ka tsare mu daga azaba sannan duk umarnin da annabi ya bada to ai wannan umarnin ne kawai ba wanda yake da zaɓi idan annabi ya ce ku yi kaza to dole ne ku yi ma'ana ku yi shi iya gwargwadon iyawanku idan annabi ya ce ku bar kaza ba kyau to ku bar wannan abin shine zama lafiya jama'a mun fahimta ko matukan ba ma san Allah madaukakin sarki ya mana azaba da wannan azaba mai raɗaɗi shine dole mu bi manzon Allah a duk abin da ya faɗi mu ainihin kuma bar duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane mu da mu bari Allah ya dakatar da mu to kun ga abubuwa guda biyu kenan ko su ne waɗannan su ne sharuɗan farko duk wanda yake son ya shiga rahman Allah ya samu tsira daga azaban Allah sannan abu na uku sai Allah ya ce wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum to kasuwanci kowa ya san daman kasuwanci bai yiwa sai da kuɗi ko bayan an yi imani da Allah an yi imani da manzon Allah to sai kuma an yi jihadi sai an ɗaukaka addinin Allah sai an yi fi sabilillahi da dukiyoyi sai Allah ya gabatar da dukiya jama'a mun fahimta ko ina ma'anan wannan kenan in har da gaske muke san Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan kasuwancin mai riba to Allah yake bayan imani da shi da manzansa mu ciyar da dukiyoyinmu to ciyar da dukiya wasu shine abin da yake musu ainihin wato alaƙaƙai a zuciya ma'ana shi yake musu wahala mutum aka ce ya sallah sai ya ga ba matsala aka ce ya azumi ba matsala amma da an zo an ce dukiyanka ka bada zakka sai ya ce to kai anya shi fa dukiya fa akwai wuyan samu eh kuma akwai wuyan badawa ko ba haka ba to kuma shine saukin shiga aljanna duk wanda yake son ya shiga aljanna sai ya taimaka wa addini da dukiyarsa wannan shine abin da muka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka aikata ku duba manzon Allah san da yazo ya fara wa'azi shi dai iyayen shi ba masu kuɗi bane shi dai ba attajiri bane shi dai ba dan kasuwa bane annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne da kowa ya shaide shi mutumin kirki ne ya nemi halal ɗin shi ya ci halal ɗin shi sakamakon wannan khadijatul kubra khadija uwan mumine uwa kwarai kenan Allah ya ƙara mata yadda eh Allah ya sada mu da garan khadija ko to amma za ku iya yin abin da khadija ta yi khadijatul kubra a wannan lokacin ita ce hajiyar binni ita ce madanwanci duk garin kowa so yake zama yaronta dan in dai kana aiki a gidan khadija to kai baka da matsala kenan ma'ana kamar a ce kai ne kake aiki a kamfani mafi samun kuɗi a ainihin wato a garin matukan aka ce khadija ta sanya ka kana cikin ma'aikatanta ko kina yi wa khadija hidima to ke kam da ke ma ana neman alfarmanki ne ma ba ma ta khadija ba tukuna jama'a mun fahimta ko khadija kubra yaranta suka kawo mata labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa hajiyan Allah akwai wani mutumi a garin nan mutumin nan duk kasuwanci ya iya ma'ana kuma yana da amana suna nufin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru Khadija tace to ku zo mata ku zo mata da shi aka zo da manzon Allah Khadija bata ma san manzon Allah ba sai da aka kawo mata labarin shi aka zo da Khadija manzon Allah cewa to gashi wannan yaro amintacce ne in kika bashi miliyoyinki na kuɗi ba zai ci miki ko sisi ba sannan duk abin da ya samu zai dawo miki da shi to kun san ai yan kasuwa duk suna son irin waɗannan ko ba wanda za a ba mashin ya je ya lalata mashin kuma ya kashe kuɗi ba ko a bashi keke na fef ya je duk ya ta cin kuɗin ya tawo ya zo yana ta ce miki wallahi yau fistin ya yi ringin ringin ya ci kata kata ya ci bulogu haka matsala kala kala an fahimci wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shaida shi Khadija karan farko sai ta ɗibo kuɗi ku duba fa sai ta ɗibo makudan kuɗi ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi je yayi kasuwanci a ga me za a samu annabi ya je sai ya zan kasuwancinta a wannan watan ita da kanta sai ta ga an samu canji ma'ana zuwan manzon Allah sai ya canza yanayi kawai duk matsaloli da ake kawowa wannan watan ba wanda ya kawo matsala sannan manzon Allah ya kawo ninkin ba ninkin abin da ya je kasuwanci da shi hankalinta ya tashi daga nan fa sai ta ji zuciyarta ya karaya ita kawai sai ta ga kai mutum mai amincin nan to gaskiya zan mai da shi manaja ba manajoji irin namu masu cuwa-cuwa ba ina fata zan mai da shi manaja shi zai rinka directing duk wani abu na kuɗi na kai ba ma manaja ba manajin director ya zama shi yake kula mun da dukiyan gaba daya abin da yace ayi za a yi tun daga wannan lokacin Khadija tace sai aka ci gaba da samun ninkin ba ninkin dukiya me ya biyo baya kai daga ƙarshe sai Khadija ta kafa da rashin kira karan bebe batawa yake yi sai ta fito karara ta ce gaskiya kai wannan muhammadu in dai ba za ka ƙi ni ba to in dai za ka aure ni na shirya jama mun fahimci wannan da ke ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci Khadija ta girme shi ina fata an fahimta amma menene Khadija ta gani ta ga aminci da amana kuma ita ba duk manyan garin fa neman ta suke yi fa duk ministoci da sanatoci su Abu Jahal su Abu Lahab duk sun so su aure Khadija dan an ce duk garin babu ainihin wato mace kyakkyawa kamanta sannan kuma ga dukiya kuma mijinta ya rasu saboda haka wannan ya kawo takarda ya rubuta Khadija sai ga me za ta yi da waɗannan waɗannan manya-manyan arna masu shan giya ita ba irin waɗanda take bukata ba kenan kuɗin su ma suna da shi ashe kun ga wannan ya nuna da menene ake ainihin wato amince da wanda mutum zai aura a ga nagarta ta tare da shi ba wai kawai da zaran an ga ya zo da mota ya zo da manya-manyan shaddoji kila na auro ne ma ina fata an fahimta duk wannan ba shine ba yanzu manzo Allah shadda ya zo ya nuna mata ya nuna mata mota ne ya kawo wasu hoton ƙarya ya jingina a cikin wani mota yace kaga wannan motar to na hayan babanmu ne ma wai baba na na haya ne ma ina fata an fahimta manzon Allah bai nuna mata ƙarya ba gaskiya ta gani da aminci to ita kuma sai ta fito ƙarara jama'a mun fahimci wannan ke ko manzon Allah yace babu laifi zai je ya gaya wa ainihin wato waɗanda suke nashi iyayen annabi ya je gaya musu nan da nan aka zo aka yi ɗaurin hauren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Khadija Khadija ta ce to ya manzon Allah dukiyar nan baki ɗaya kaf daga yau sun koma karkashin ka abin da kace a yi shi za a yi kun gani ko haka matan kwarai suke yi amma wata mata fa yanzu tumatir take siyarwa fa amma ta rena mijin saboda tana samun naira ashirin riba kullum ina fata an fahimta ta rena mijin tana ganin kawai ai tunda tana samun naira ashirin balle kuma a ce tana karantarwa a firamare ana ba ta dubu uku da ɗari biyar sai ta ga ita ma ta zama wata tsiya ce abin da yake faruwa kenan sai ta ga yanzu ma ita ma za ta yi gaban ta ne wallahi wannan wuta mata suke wasa da shi wuta mareri to kun ji nan kuma ana gaya mana abin da zai tsiratar da mu daga wuta ne ko to kun ga abin da zai tsiratar da ku kenan sai kowace ta ainihin wato sallama ma mijinta a matsayin shi ne mai gida ga Khadija sai ta mai da dukiyar kaf karkashin manzan Allah manzan Allah sai ya dawo baya komai sai da abin da aka zo da shi har manzan Allah da karshe ya zama fita yake yana shiga cikin kogon jira yana ibada idan ya tashi tafiya Khadija ta hada mishi kayan abinci ta shirya mishi komai ita za ta siyo ita za ta shirya ita za ta hada sannan ta ɗauka ta raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi annabi in ya je ya ci ya guzire ya ƙare yana ibada sai ya ƙara dawowa gida abincin da na tafi da shi ya ƙare ta ƙara shirya mishi Khadija ba ta gaya mishi magana ta ce kai fa da Allah baka san zafin nema ba kawai dai ka zai ka zauna kai ta cinyewa kai baka san Khadija duk ba ta wannan kun ga da me take neman kanta aljanna da dukiya jama'a muna fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ƙarshe ne ya faru bayan Khadija ta rasu fa annabi bai manta da duk wannan alherin da Khadija ta yi mata ba har wata rana aka samu wata daga cikin matan manzo Allah wanda ita bata ma san Khadija ba ita daga baya ma ta zo an fahimta ko kuma duk cikin matan annabi ya fi santa wace ce kenan Aisha eh ai ba annabinta ko as-sayyida Aisha as-siddiqatu bintu siddiq Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda baki daya Aisha ta ce wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cin amarci da da angwanci ana wasa ana kawai sai ga wata tsohuwa ta taho Aisha ta ce sai na ga manzon Allah ya tafa ya tashi a gurguje ya je ya tarbota sai ya cire zanin da yake daure da shi sai ya shimfiɗa mata yace tsohuwar nan ta zo hankalin Aisha ta tashi a'a ko dai annabi na neman wata bazawara ce kuma wannan tsohuwar ma me za a yi da ita Aisha ta ce wai wai ya manzon Allah wannan kuma suwa ce ce annabi ya ce wannan kawar khadija ce kanat ta'tina ayyamu khadija tana zuwa mana zamanin khadija shine yanzu na ganta sai na je sai abin kuma ya ƙara taya mata da hankali wai kai ta ana maganan masu rai kullum sai kai ta labarin matacciya matacciya khadija khadija wace ce khadija tun kun ji aisha ko ta tsogalo magana annabi ya ce kika ce me na ce na ce wace ce Khadija nan ne kullum da an yi magana sai ka ce Khadija da an yi kaza sai ka ce ina na kawan Khadija ina abinci wannan aka dafa a gidan sai annabi ya ce ku kawo na kawan Khadija a aika musu ma'ana Khadijan ba ta da rai kawayenta ma yanzu saboda ita ana daraja su jama'a mun fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kika ce wace ce Khadija to zan gaya miki Khadija kuwa sai da ko aka hada wata ɗaya cir annabi kullum sai ya yi mata karatun Khadija da zaran gari ya waye sai annabi ya buga kofar Aisha ke Aisha fito jiya ne kika ce kika ce mun waye Khadija ko to Khadija bari ki jiwa ce ta duk duniya ita ta fara imani da ni duk duniya ba wanda na mori arzikinta ta sallaman min dukiyanta na samu na yi wato yi addini babu kamar Khadija sannan duk duniya ba wanda nake kauna kamar Khadija Khadija mata ta ce duniya da lahira kin ji wannan je Khadija Allah ya kai mu da yamma shiga daki bayan la'asar almuru annabi ya ƙara bugawa Aisha fito kika ce waye Khadija to Khadija ita ce wance sai da annabi ya hada kwana talatin safe da yamma yake mata karatu akan Khadija Aisha ta ce wallahi sai da ta raina kanta daga lokacin ta ce wallahi ba za ta ƙara yin kishi da Khadija ba sai ta zauna lafiya kun ji matsayin da Khadija ta samu me ya kai ta zuwa ga samun wannan matsayi saboda ta sadaukar da dukiyanta an yi addini da shi jama'a mun fahimci wannan da ke ko to matukan mu ma muna son mu samu daraja lallai sai mun sadaukar da dukiyoyinmu an yi addinin musulunci da shi haka su abubakar ne siddiq allah ya kara musu yadda baki ɗaya kam su ma sun sadaukar da dukiyarsu ne a yi addini da shi tun suna tare da manzon allah a makka mushirikan nan suka matsa mushi suka hana shi sakat abubakar duk abin da annabi yake zo shi yake yi wa manzon allah da zaran annabi na bukatan kaza shi zai yi duk abin da annabi yake so daga gidan shi za a kawo har sai da ya kai ranar da za a yi hijira a bar makka a tafi madina annabi bai da abin hawa abubakar shi ya je zo da motoci sababbi jifa-jifai masu nishi raƙuma kenan a wancan zamanin ko abubakar ya zai zo da su ya ce ya manza allah ga nawa ga naka da su za mu yi tafiya annabi ya ce abubakar daman ka shirya ne ya ce to wani shiri kuma za mu yi ai kuɗin da muke da shi in ba mu yi wa addini hidima ba me za me amfanin dukiyar ba shi da amfani jama'a dan duk abin da muka yi da shi ko dai abin ya kare ya bar mu ko kuma mu mu kare mu bar abin me alfaharin mutum da yake yi da kuɗi jama'a zaki siya kaya ko zaki siya anko zaki siya leshi zaki siya karshen dan Allah ya miki tsawon rai kina ganin wannan leshin sai dai ki share tsimma da shi ki share datti da shi ya tashi aiki haka ne ko ba haka bane idan kuwa ga sunan kin tara makil a cikin akwati to ana nan ana nan ko za a waye gari kin rasu kin bar su za a yi miki jana'iza da shi ba zai yiwu ba za mu zo mu je a cikin karatunmu na jana'iza da za a yi kaya ma in ya cika tsada aka ce haramun ne a yi likafani da shi kun ji fa sai dai a nemo alawayo yadi uku naira tamanin to da irin shi za a yi wa kowa likafani to ina rayuwar kuma ba shi kenan ba to menene abin da ke za ki samu a rayuwarki shine abin da kika baiwa addinin Allah hidima duk abin da mutum ya ciyar akan addinin Allah shine nashi wata rana annabi ya ce da sahabbai wane ne ya fi son tara dukiyan wani fiye da nashi sahabbai suka ce haba ya manzo Allah sai ka ce mara wayo mutum ya ta tara dukiyan wani ya bar nashi ba wanda yake son ya tara wa wani dukiya in ba shi zai ci shi ba annabi ya ce to bari ku ji duk wanda ya ciyar da dukiyar shi akan hanyar Allah to shine abin da ya samu akan shi amma duk abin da ka tara to karshen ta ka mutu ka bar wannan abin magada za su gaje shi kaga ba naka bane kenan kaga ya ta tara dukiyar magada shi kuma bai tara wa kanshi lada ba jama'a mun fahimta ko to jama'a kun ji ba yadda za a samu aljanna sai an kashe dukiya ba ina fata an fahimta sannan dukiyar nan ba irin wanda ake ba da tsofaffin naira biyar din nan ba ke ma kina son Allah ya baki tsohuwar aljanna ba wanda yake son tsoho ko kowa sabo yake so to irin yadda kika yi irin yadda za a saka miki aljaza'u min jinsil amal sakamako ai gwargwadon aiki ne ko idan kai da kyau ka ga mai kyau idan kai ɗayan kuma to kai ma ɗaya shi ɗin za ka gani saboda haka idan ka tashi baiwa Allah rance kuma ku sani da cewa fa rance ba ake baiwa Allah sannan wannan rancen kuma Allah ya alƙawarin sai ya dawo da shi kin ƙara amfanuwa da shi in Allah ya tashi dawo miki da shi kuma sai ya ninka ma'ana in kin ba da dubu goma Allah zai ninka miki da dubu ashirin ko dubu ɗari ma in kin ba da dubu ɗaya Allah zai ninka miki dubu biyu ko dubu goma wato mutum baya yin sadaka kuma ya asara amma mutum ne ya san wannan shi yasa a lokacin da kika tashi zaki ba da sadaka sai kiga kaman asaran kuɗin zaki da kin ɗauko mai yawa sai ki ƙara ragewa ce wallahi wannan yayi yawa yayi yawa ladan da zaki samu ne yayi yawa ko ko zunubin da kike tarawa kanki ne bai yawa ba jama'a mun fahimta ko saboda haka mu samu wannan zuciya abubakar ne siddiq ya samu darajoji saboda waɗannan gudunmuwa da ya bada ya kai ga da annabi ya zo rasuwa bai manta da abubakar ba annabi ya zo cutar ajali yasa aka ɗago shi da ƙyar bai iya tafiya annabi ya tashi tsaye kamar zai yi tafiya sai ya faɗi ya suma sai da aka sa ruwa aka jinjiga shi ya ɗan samu sauki ya ƙara farfadowa ya miƙe yana miƙewa ya ƙara faduwa ya suma amma a haka annabi ya ce to ku rike ni annabi ya je tara jama'a ya ce to jama'a na zo in bayyana muku darajar abubakar ku duba halin da annabi yake ciki fa amma darajar abubakar ya zo ya bayyana annabi ya ce ku sani da cewa Allah ya maida ni baji daɗin shi kamar yadda Allah ya ɗauki annabi Ibrahim inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila Allah ya maice ni ni baji daɗin shi ne kamar yadda ya ɗauki annabi Ibrahim annabi ya ce law kuntu muttakhizan ahadan khalila ni ma da zan ɗauki wani a irin wannan matsayi ya zama shine baji daɗi na ma'ana in riƙe hannun shi mu tafi lahira tare annabi ya ce wallahi la takhassu abubakar khalila da abubakar na ɗauka muka tafi da shi me yasa annabi ya ce shi ma ya imani da shi ya yi imani da ni a lokacin da ba wanda ya imani da ni sai shi shi ma ya ciyar da ni dukiyar shi da dukiyar shi aka yi addini da aka tashi yin addinin dukiyar ya kawo su baki ɗaya kaf ya baiwa manzon Allah annabi ya ce me ka bar wa iyalanka me za su ci ya ce ba akwai Allah da manzansa ba to za su Allah da manzansa sun ishe su amma dukiya ya yi addini kawai da shi jama'a muna fahimta ko to wannan sai ya ba su daraja haka su abubakar su umar su usman su aliyu dan abi talibi duk sai da suka kashe dukiyoyinsu suka samu daraja wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama usmanu dan affan annabi na zaune cikin gida yana zaune abubakar ya shigo to a daidai lokacin annabi ya ainihi wato nannade zanin shi da ya daura wajen cinyoyin shi haka sun bayyana tunda a cikin gida yake sai abubakar ya shigo abubakar abokin shi ne annabi kawai ya shigo suka zauna suka ci gaba da hira ba wani matsala kawai umar shi ma ya sallama annabi ya ce shi ma ya shigo shi ma ya zo ya zauna aka ci gaba da hira abokai kenan ko can sai usman ya sallama annabi na jin muryar usman sai ya gyara zama sai ya rufe jikin shi aisha ashe duk tana lura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka gama hira suka tafi tsaf Aisha ta ce ya manzo Allah na ga da babana Abubakar ya shigo baka canza yanayin zaman ka ba Umar ya shigo haka dai ka ci gaba da zama amma kana jin sallaman Usman sai ka gyara zama me yasa yace ai Usman mala'iku ma suna jin kunyan shi wane ni da bazan ji kunyan shi ba amma kun san abin da Usman yayi shi ma sadaukar da dukiyar shi ga addinin musulunci wata rana aka zo za a je yaki ya zama a wannan lokaci musulmai suna cikin talauci da rashin abin hawa da abinci da wane ne haka aka shiga cikin wannan tashin hankali usman shi kuma tsohon attajiri ne saboda haka sai ya fita ƙasar sham ya je ya odan kayayyaki aka ta shigo da kayan abinci tirela tirela haka ake shigowa da shi na manja daban na man gyaɗa daban na shinkafa na duk wani nau'in abinci sai shigowa da shi ake yan kasuwa suka fara murna yawwa an kawo kasuwa masu kuɗi mu za mu siya mu ƙara tsawalawa mu ɗora riba ba haka yan kasuwa suke ba ko da zarar ya ɗan samu wasu kuɗi sai ya je ya taskanta kaya ya ɗora mushi riba tun da aka fara shigo da waɗannan kayayyaki ake tare direbobi da Allah wannan kayan nawaye sai a ce na alaji ne na mai gida ne yana can a baya eh saboda haka aje a same shi a ciniki kafin Usman ya iso aka je aka tare shi a hanya aka fara taya kayayyakin nan saboda an ga kayan riba ya zo duk wanda aka siyarwa da tirela ɗaya to riban da zai samu Allah kaɗai ya sani to amma tireloli tireloli ake shigowa da shi ba aka tara Usman Usman mun biyo ka ne mun ji labarin waɗannan kayan baki ɗayan su naka ne wanne za ka siyar mana yace ai za ku iya siya suka ce kwarai da gaske yace to nawa ka siya wani yace tirela kaza na siya biliyan kaza yace ayya ai kafin kai wani ya bani riba da yafi wannan an ba ni riba fiye da naka sai ce ye ha lalle wannan kaya shi masu tsada ne to kai ma taya sai je wajen mai gidan shi shi ma mai gida to taya ni an ce ya fi karfi na mai gida ya taya shi ma ya ce na siya kaza ya ce an ba ni riba ya fi wannan ha ya dai wannan ma ya zo ya taya har sai da aka gayyato kundila eh kun san kundila ba ku san kundila ba ko ba a jin hausa ba kanawa ne a nan yawwa shi ne kundila ma'ana wanda idan aka zo kan shi in ya taya kasuwa ba a siyar ba to ba wanda zai iya siya kuma ma'ana daga kan shi sai final kenan kawai an zo the end ina fata an fahimta aka je aka kira shi to wannan kasuwan wannan kaya ya gagari kowa saboda haka ka zo ka siya kai kadai zaka iya siya wajen mai gida eh ka san aka ce wa mutum mai gida to an san ba karamin shikenan yazo ya samu Usman Usman na ji kaya ya kasa siyuwa mun mutane to ni na zo a siyar mun yace to kawai nawa zaka siya sai ya faɗi ninkin ba ninkin kuɗaɗen da aka yi tsayawa yace ayya kai ma an bani riba da ya kuna ka yace eh aka ce sai kowa ya hakura to amma kuma sai abin ya taya musu da hankali duk garin nan waye zai iya siyan kayan nan ne tunda har wani ma ya zo ba a siyar mishi ba haka ce da Allah mai gida ka gaya mana waye siya kayan nan ne yace Allah ne ya siya me Allah yace inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah madaukakin sarki ya siya rayukan mu'minai kuma ya siya dukiyoyinsu Allah ne ya siya me Allah zai biya su da shi aljanna yace ku gaya mu wanda zai iya bani aljanna cikin akwai wanda zai iya ba Usman aljanna yace saboda haka jama'a kowa ya zo ya dauka fi sabilillahi haka ya rabar da wannan dukiya yace a kai wa sojojin musulunci a kai wa mayaka annabi ya ji labari annabi ya fito yana jan zani ana an yi wato rufin annabi ya yi murna halin da musulmi suke ciki an kwaranye ma'ana kowa zai zauna lafiya yanzu misali irin wannan lokaci da ake azumi komai an tsawala mai kuɗi ko sai a ce ga wani alaji ya yi oda ya ce kowa ya zo ya ɗiba kowa ya ɗiba ba to gaciya buhun sukari buhun kaza buhun komai kawai a ta ɗiba ne yaya ake ganin murna jama'a ko da sauki mutum yayi ba a jin daɗi to balle wannan ba sauki ba kyauta ya ce duk wanda yake son kawai ya ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya jawabi annabi ya khutba annabi yake to jama'a ku saurara daga yau ma darra usmanu ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usman ya ƙara yi wa Allah Allah ba zai kama shi da laifin shi ba daga yau Allah ya yafe wa Usman Usman ya zama dan aljanna menene Usman ya samu wannan daraja jama'a ya ci da dukiyar shi abin fa bata ƙare a nan ba Usman wata rana an samu kai a cikin tsanani ruwan sha wannan ruwan sha babu a gari sai zan rijiya ɗaya ya rage da yake bada ruwa to wannan rijiya kuma na Bayahude ne kowa kuma ya san Bayahude ne na farko daman ga kiyayyen musulunci ga kuma ba yahude da son kuɗi haba ba yahude sai ya tsawwala kuɗi duk wanda yake son ruwa kofi ɗaya to sai ya san abin da ya biya sai ya zan hankalin mutane ya tashi ruwa kofi ɗaya mutum sai ya yi sati ɗaya yana sha wani lokacin sai dai ya ɗan lasa kawai saboda ba ruwan usman aka ce wai mai matsala ne sai aka ce ai ya tsawwala kuɗi ne kuma mutane ba su da kuɗin siya jarka ɗaya naira dubu misali an bai tago shikenan Usman ya ce ku je ku same shi ya siyar mana da ruwan mana sai ce a ba zai siyar ba sai dai ya siyar da rabi kun ga ba yahudi saboda tsaban jari hujja wai sai dai ya siyar da rabi kun taba jin da aka siyar da rabin rijiya ya za a gwada rabin ma jama'a ya za a gwada shi wai a ce an siyar da rabi yaya awon zai kasance shikenan sai aka ce wai mai kake nufi da rabi sai ce abin da yake nufi da rabi to shine yau mulkin rijiya nashi ne shi kadai zai siyarwa da mutane ruwa a rijiya duk wanda ya zo siya sai dai a bashi kuɗi idan Allah ya kai mu gobe to a je a siya wajen wanda zai siya kun ji siyar da rabin rijiya kenan Usman ya ce nawa zai siyar da rabin sai je tsawwala kuɗi fiye da yadda za a iya siya rijiyar ma gaba daya Usman ya ce a je a kai kuɗi duk abin da ya faɗi ko ta yi kada a yi a siya aka je da kuɗi nan da nan ya ce kaza aka ce mai gida ya siya shikenan ya karbe kuɗin shi me ya faru ranan da aka zagayo usman yake da mulki sai usman ya shela duk gari ya ce jama'a kowa ya saurara allah maɗaukakin sarki ya wadata mu mun samu rabin mulki na wannan rijiya a ƙarƙashin wannan yau rana na gobe ranan ba yahude ruma kenan ko eh sunan shi ruma shi yasa ake kira rijiyar bi'ir ruma ma'ana rijiyar ruma shine sunan ba yahudan an fahimta me ya faru usman ya ce to duk ran da Allah ya kawo mu lafiya aka ce yau rijiya nawa ne to kowa zai zo ya samu marfin rijiyan a buɗe ne kawai a wangale ka zo ka ɗiba iyakar ranka saboda ka shawara duk wanda ya zo ɗiba rana na to ya ɗibi extra ko ba haka bane jama'a ka ɗibi wanda za ka amfani da shi gobe saboda idan gari ya waye kana da ruwa baka buƙatar ka zo ka siya a wajen wannan ba yahuda jama'a suka yi murna suka tambarka eh ala tambarka kenan ko ne biyo baya shikenan kowa ya zo ya cika duro ya cika jarka ya cika gari na wayewa ba yahude ya ji daɗi yau za a zo a siyar ruwa a rijiya sai ya zo ya kafa kujera ya zauna ya sa kwado ya kulle ya zuba a aljihu yana jiran wani ya ce a bani ruwa sai ya ji shiru har rana ya faɗa daga shi sai ruwan rijiyar sai kwaɗon nashi a aljihu a'a yace lafiya jama'a aka ce to kowa na da kowa na da safaya jama'a me za a yi da ruwanka yace eh aka ce eh rana na uku ruwa ya riga ya ja a gidan kowa to amma kuma an dawo ranar usman sai kuma kowa ya zo ya ƙara cikawa kuma aka yi wanka aka yi wanki aka yi wanke wanke ba matsala ya ƙare ba jama'a wannan bai wuce ya ƙara dawowa kwana na gaba shuru kamar an shuka jisa ina fata an fahimta bai hudan nan sai ya ce kai katalani ibnu affan dan gidan affan ya kashe ni wala yanzu kuma ba samun ciniki sai ce to da Allah ku je ku gaya mushi yazo ya siya sauran rabin ma kun ji kun ji ba yahude ko wai yazo ya siya sauran rabin shine aka je aka ce mushi to yaya yanzu zaka siyar yanzu sai zan cinikin gaskiya da gaskiya za a yi ko da in ma bai siyar ba to sai dai ya shanya kayan shi saboda haka yanzu sai aka yi cinikin gaskiya da gaskiya Usman ba zai zalunce shi ba sai ya siya yanzu yadda ya kamata a siya yanzu ba dama a tsawwala kuɗi Usman ya ainihin wato bashi kuɗi sai rijiya ya zama na Usman gaba ɗaya Usman ya ce al'umma ku je kowa ya amfani da ruwa kun ji abin da Usman ya yi da dukiyar shi jama'a mun fahimta ko to me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bayyana falala da daraja na Usman dan Affan a cikin wannan hadisi wanda ainihin wato ya zo cikin littafin sharhu sunna daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari yace wata rana qala كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديقة بني فلان وترانا إنا تارد من زن الله أبو موسى شيني أيني واتو يكي قاد من زن الله ورانا يكي إنا تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم أوجن ونقونا نبنو فلان نسواني معنا كما أتي سكين لمبن سواني أنا بنازونا أتكين لمبن والباب علينا مغلق yace sai muka kulle wannan kofar lambun ba wanda zai shigo daga ni sai manzon Allah wa ma annabi sallallahu alaihi wasallama udun yankutu bihi al-ard annabi akwai wani dan tsinke a hannun shi yana dan tsikaran kasa da shi haka idh taftaha rajulun sai muka ji wani mutumi na buga kofa daga waje yana sallama kenan ko fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace ya abdullah qais ma'ana sai annabi ya kira abu musa al-ash'ari kun ji sunan shi kenan abdullahi qaisu qultu abu musa yace sai nace labbaika ya rasulullah ya manzon Allah na amsa kiranka qala annabi yace qum faftahil bab je ka bude kofa ka ga wane ne duk wanda ka gani kai mishi albishir ka ce shi dan aljanna ne tabdija ina ma da a ce ni ne ina fata fahimta to amma ba nin bane eh shine ko ba haka ba jama'a to in ba ni bane to in yi koyi da wanda aka yi wannan albishir ina fatan fahimta wannan sahabi abu musa shi ma sai ya ji kanshi ya daure yana zuwa fa kuntu sai na je wajen kofa fa fatahtu lahu albab ina bude kofa kun san wanda ya gani yace fa idza ana bi abubakar ni siddiq sai na ga abubakar jama'a ba dole ba mutumin da ya yi imani da Allah da manzansa kuma ya ciyar da dukiyarsa kuna jin dalilin da ya baiwa waɗannan mutane aljanna ko to mu ma muna san aljanna in muka ce Allah ya ba mu aljanna me za mu ce to mu ci da dukiyar mu ma shine sirrin jama'a muna fahimta ko yace sai ga Abubakar Siddiq tsaye a kofar ainihin wato wannan lambu fa akhbartu sai ne sai ba shi labari nace wallahi annabi ya ce maka albishir kai dan aljanna ne قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace in gaya maka fahamid Allah abubakar ya ji daɗi ya gode wa Allah ya ce Allah na gode faradda alaihi wa dakhala wa sallama sai ya shiga yawa manzon Allah sallama sai annabi ya amsa sallama wa aglaqat wa aglaqtu baba Abu Musa yake sai na ƙara kulle kofar sai na dawo sai suka zama suna su uku fata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yankutu bidhalika al-ud yake dukkan mu sai muka yi ba wanda yake wa kowa komai annabi kuma ya ci gaba da tsikarar ƙasa da wannan tsinken da ke hannun shi fastaftaha akhar can kuma sai muka ji wani shi ma ya kwallo sallama ta waje ina fata mu fahimta fa qala sai annabi yace ya abdullah qais ya kai abdullahi abu musa kenan ko qum faftahil bab je ka ka sake bude wannan kofa duk wanda ka gani wa bashirhu bil janna shi ma kai mai albishir kace ya zama dan aljanna fakuntu yace sai na miƙe fa fatahtu lahu albab sai na je na bude wannan kofa wa idza kun san wanda ya gani bi Umar ibn al-Khattab sai ga Umar dan Khattab jama'a mun gane wannan da ke ko fa akhbartuhu bima qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai na bashi labari nace ka ji abin da annabi yake kafin in zo in bude kofar nan Umar ma ya ji daɗi fa hamidallah ya gode wa Allah wa dakhala wa sallama ya shigo ya sallama wa aglabtul baba yace sai na sake kulle kofa wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama yanzu su nawa kenan jama'a su hudu ko yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama yana ainihin wato tsikaran kasa yankutu bi zalikal ud da wannan dan tsinken da ke hannun shi idistaf idistuftihal babu sai aka ƙara yin sallama a kofar gidan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ƙara cewa da ni ya abdullahi qais ya kai bawan Allah qais qum faftah lahu bab je ka bude wa wanda yake kwankwasa kofar nan ka bude mishi shi ma idan ka isa wa bashirhu bil janna shi ma ka bashi albishir da aljanna amma ga wani ƙarin magana ala balwa ta ku amma ya san akwai wani bala'i da zai same shi a rayuwar shi ya yi haƙuri da wannan bala'in amma dai shi ma ya mishi albishir da aljanna fa qumtu umar a qais yace sai na miƙe sai na je na buɗe kofa fa fatahtu lahu bab sai na ainihin buɗe mashi kofa wa idza kun san wanda ya tare da shi bi Usman bin Affan sai ga Usman dan Affan fa akhbartuhu bima qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai na bashi labarin abin da annabi yace annabi ya ce maka albishir da aljanna amma kuma ka yi hakuri akan bala'in da zai same ka fa qala Usman yace al-musta'an Allah ba matsala Allah zai kawo mana taimako Allah ya taimake mu kun ji addu'a da bayan Allah suke faɗi wallahu al-musta'an Allah shi zai kawo mana taimako shi yasa duk abin da ya faru da ke duk wani matsala da ya faru da mutum a rayuwar shi kalman farko da zaki faɗi sai ki ce Allah ya kawo mana taimako to Usman ko ya ga wannan bala'i domin a zamanin shi yana khalifancin musulunci shekaru kusan tamanin da wani abu ya zama dattijo so tsoho tukub ranan ya yi azumi aka samu wasu 'yan ta'adda sai suka zo suka kewaye gidan shi ka ce wallahi usman ka yarda ba mu kashe ka ya ce ni din ni sahabin manzon Allah kun san ni kuwa sai ka ce kwarai da gaske mun san ka kai ne usman dan affan ya ce ni ne fa na taɓa yin taimako da a cikin addini na zo da ainihin wato kayan abinci kun dai tuna ko kun tuna annabi ya fito ranar ya min addu'a ya murna ya ce ma barra usman wa fa'ala ba da yau ko da na yi muku laifi ku rabu da ni mana suka ce allahumma na'am duk mun san da wannan tarihin amma ka za mu kashe ka ne kawai jama'a mun gane wannan da ke ko yace ni ne fa na siya wannan rijiyar wannan arnan na ba al'ummar musulmi a amfani da shi suka ce Allahumma na'am duk mun sani ba sai ka ba mu dogon tarihi ba amma dai sun gama yankewa ne kawai waɗannan su ne irin ainihin wato halaye da aka samu wasu yanzu suke tasowa da shi shine duk wanda zai zo ya duba dan uwan shi musulmi ya ce zai kashe shi to irin halin waɗancan yan barnan ne na zamanin Usman khawarij kenan jama'a mun fahimta ko ma'ana khawarijawa masu ɗaukan addini da tsanani ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya gaya wa Usman wannan bala'i Usman sai ya tuna maganar manzon Allah sai ya ƙara cewa Allahul musta'an Allah ya mun agaji yace to amma ku taimaka min azumi nayi in samu koda ruwa in sha suka ce ai ba fita a gidan nan daga nan gidan sosai lahira sai da Usman ya kwana uku bai sha ko ruwa ba ko shan ruwa ya yi azumi kwana uku jama'a mun fahimci wannan nake ko me biyo baya daga ƙarshe su aliyu dan abi talibi suka aiko wa usman suka ce usman ka ba mu izini kai ne shugaban musulunci ka ba mu izini mu zo mu yaƙi waɗannan khawarisin ya ce a'a al'umman musulunci za a yi barna kenan za a zubar da jinin mutane da yawa ba ni kaɗai suka ce suke son su kashe ba da su kashe mutane da yawa ai gara su kashe ni kadai ku rabu da su wannan albishin ne na maza Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta me ya faru bayan kwana uku sai suka yi kukan kura suka jira a cikin gidan jama'a ta kai dai a haka suka kashe shi wata ran za ku ji labarin ya aka kare to me ya biyo baya ma'ana wannan magana da annabi ya faɗi shi nake son ku fahimta to shine Usman yace al-musta'anullah Allah shi zai kawo taimako aw ala Allah tuklan ko kuma yace na dogara ga Allah summa dakhala fa sallama wa qa'ada shi ma yayi sallama ya shiga sai suka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi kamar yadda muka ji shi bukhari da muslim sun fitar da shi ash-shahid waɗannan sahabbai sun samu daraja ko ba su samu ba me ya kai su ga samun waɗannan darajoji shine sun yi imani da Allah na farko tukuna sun yi imani da manzon Allah su annabi baya cewa a yi kaza su ki yi annabi baya cewa a bar kaza su ce sai sun yi jama'a mun fahimta ko ma'ana ba ta yi wa manzon Allah tsageranci shi yasa duk wanda aka ce mishi annabi ya ce yace to wallahi mu ba za mu yi ba duk wanda aka ce mishi ga sunna yace su sai bid'a to wannan ba shi ba shi ba shiga aljanna Allah ya tsare jama'a mun fahimta ko to me biyo baya bayan da Allah madaukakin sarki ya faɗi waɗannan abubuwa Allah ya ce ku yi imani da Allah na farko ku yi imani da manzansa na biyu sannan ku yi jihadi da dukiyoyinku shine akan abin da muka tsaya muke sharhi to bayan mutum ya yi jihadi da dukiya sai ne sai Allah ya ce wa anfusikum da kuma rayukanku ma'ana yanzu za ku iya sadaukar da rayukanku yau za a ce ku je waje kaza za a yi tafsiri ku daure ku je yau za a ce za a je waje kaza za a je gaida mara lafiya ku daure ku je yau za a ce za a je waje kaza za a je a duk wani abu da za a ce za a yi da jiki musamman sai aka ce to gashi za a je a ɗaukaka kalmar Allah za a je a yaƙi tsakanin masu imani da waɗanda suka kafirce wa Allah tsakanin musulmai da waɗanda suke kafirai to a nan ma kowa ya je ya sadaukar da rayukan shi jama'a mun gane wannan da ke ko sai Allah ya ce to kun ji waɗannan abubuwa guda nawa kenan guda hudu imani da Allah imani da manzansa ciyar da dukiya da kuma ainihin sadaukar da rai wajen ɗaukaka addinin Allah shi yasa Allah ya kira shi da wato jahidura jihadi kenan jihadi bai yiwuwa sai da dukiya sai da rayuka jama'a mun fahimci wannan da ke ko wasu su samu shahada wasu kuma su samu ɗaukaka haka addinin musulunci ya gada to Allah yake kun ji waɗannan abubuwan duk da aka lissafa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna waɗannan abubuwan su ne suka fi muku alkhairi su ne kadai alkhairi dan duk wanda bai imani da Allah da manzansa ba duk wanda bai ci da dukiyarsa wajen ɗaukaka addini ba duk wanda bai ainihin wato sadaukar rayukan shi wajen addini ba wannan ainihin wato ba zai samu ainihin alkhairi ba kenan Allah ya ce idan kuka yi waɗannan abubuwan har wa yau sakamako fa bai kare ba yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukakin sarki kuma sai ya shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu za su rinka gudanuwa a ƙarƙashinta wa masakina tayyibatin da wani wajen sauka da wani masauki mai kyau mai daɗi fi jannati adin yana nan a cikin gidan aljanna madawwamiya Allah ka shigar da mu Allah yake zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wa ukhra tuhibbunaha wasu da za su tawo daga baya su ma suna son aljannan nan mu kenan ko to in muna san aljannan nan to mu koyi da waɗancan shine kadai tsiran mu jama'a mun fahimta ko to shine wannan abin da muke kiran mutane a kai a zuwa imani da Allah da manzon Allah kuma mu aiki irin na waɗancan muminan su sahabbai kenan su ne salaful umma to mu da muke koyi da su sai a ce masu koyi da salaf jama'a mun fahimta ko shine salafiya ba wai kungiya bane ba wai wani dariƙa ne ko wani abu ba a'a hanya ne na tsarin rayuwa kamar mutum yana zuwa makaranta sai a rinka ce mishi ne ɗalibi ko saboda yana koyon ilimi to haka in dai kana addinin musulunci kuma kana yin koyi da waɗancan sahabban to shine sai a ce maka salafiyya ma'ana sunanka kenan ba sai ka sawa kanka sunan ba saboda haka duk abin da ka kira kanka in dai kana koyi da annabi da sahabbai da malaman da suka zo kafin su to wannan shine ainihin wato addinin da annabi ya zo wa musulunci da shi Allah madaukakin sarki ya zata da mu Allah yake nasrun min Allah wannan fa nasara ne da kadai daga wajen Allah ake samun shi akwai wanda zai iya baiwa mutum gafara akwai wanda zai iya baiwa mutum aljanna to kaga daga Allah ne kawai wannan nasara yake zuwa ma'ana in kuka cika waɗannan sharuɗan Allah zai ɗaukaka ku akan makiyanku Allah zai ba ku nasara akan makiyanku ba za su ainihin wato iya kan muku ba sai dai ku ku ci nasara akan su to nasaran daga wa zai zo min Allah daga wajen Allah ne sannan wa fathun qarib saura kaɗan a yi muku buɗi saura kaɗan ku samu nasara saura kaɗan duk matsalolin nan ya fara yi Allah ya ce wa bashirin mu'minina to ku baiwa mu'minai albishir to albishir me za a baiwa mu'minai ma'ana har yanzu akwai sauran albishiri kenan ko bayan waɗancan duk da muka ji ko sai dai kuma ga karatu ya yi karatu amma ga lokacin namu ya ƙure a nan za mu saurara insha Allah sai in Allah ya kai mu gobe za kuma mu zo mu ji menene albishir din nan da Allah ya ce ayi wa mu'mine bisharar shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan imani Allah madaukakin sarki ya kashe mu akan imani ya shigar da mu aljanna da rahamarsa Allah ya ba mu ikon ciyar da dukiyar mu wajen ɗaukaka addini a nan za mu saurara insha Allah sai in Allah ya kai mu darasi na gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله آمين